Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai saurare. Abul Fuswat Production Kaduna gabatar maka da karatun fasirar littafin Jawahirul Rasail. Littafin Maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu. Wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatarwa. Don neman ƙarin bayani ana iya samun mu a shagonmu da ke W60. dutsen ma bai mata zuwa cikin wada sinima kaduna ko kuma a cikin mu a nan waya kamar haka sufuri takwas biyu uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sufuri takwas sufuri tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu ai sauraro lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau juma'a sha biyar ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da sha uku wanda ya daidai da sha biyu ga watan daya hijira dubu ɗari hudu da talatin da biyar Allah ya sake dawowa da mu wannan zawiya ne albarka zawiya Sheikh Muhammadu Sagir Sheikh Adamu Azari domin sauraron ci gaba da karatun fassarar Jawahirul Rasail karkashin jagorancin Maulamu Sheikh Mansur Imam Kaduna karmakallah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما توفيقي إلا بالله القائل وما تكن من نعمة فمن الله والقائل إن الفضل في يد الله والقائل وما النصر إلا من عند الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله المنزل عليه محمد رسول الله والمنزل عليه ولا يهزوك قولهم إن العزة لله والمنزل عليه فإن حاجوك فقد أسلمت وجهه لله وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله وآمنوا ثم جاهدوا وساموا بعدما صلوا وزكوا وهجوا وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يزالوا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم ويحبون أصواتهم عند رسول الله ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا وإمامنا وقدوتنا صدق رسول الله سيدنا مولانا أحمد بن محمد المداوي الحسن التجاني خاتم أولياء الله كان خليفته وصاحب فيدته الذي هو شأن من شؤون الله سيدنا مولانا وسيلتنا إلى ربنا برهام عبد الله وعن جميع خلفائه ونواته وورثة أسراره الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وعتله وبينوا ونسهوا وهابوا وهادوا وزاوروا وخاذلوا وقالوا الحمد لله وبعد على تبابن مقدم الشيخ محمد رضوان الله حفظه الله وقاه baban mu na sabon gari sai malam Yusuf baban mu sai malam Gambo sai malam Abdulrahman sai malam Muhammad Ladan Khalifa sai malam Iyas dukkan iyayenmu da mukaddamai da yan uwana muridai a ina gaishe ku gaisuwa ta addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu kar mu manta da muna nan a cikin jawahir rasail littafin jawahir rasail alhawi ta ulumi wasilatul wasail a wanda maulanmu a shek ahmad ali abul fatih radiyallahu ta'ala anhu ya fara bismillah بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم فصل الرسالة الثانية من الوصايا مولانا الشيخ أحمد علي أبو الفتوحات والبركات يقول سورة فصل يتكلم wannan wasiƙa ce ta ce daga cikin wasiyyu da maulanmu shekul islam wa tarikhul anam maulana shekh alhaji ibrahim shi shekh alhaji abdullahi tijani habbasallahu sirrahu wa radiyallahu ta'ala anhu بسم الله الرحمن الرحيم Yusuf Ibrahim radiyallahu ya fara magana yake da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko kuma bi bismillahir rahmanir rahim bi manzilati kun min al-haq bismillah tana matsayin kan ne a wurin Allah sabawa da ce bismillah zai yi abu yana nufin ba zai iya Allah ya taimake shi shine ma'ana shi ka wanda ya bismillah da niyya ta kwarai da ilimin cikakke sai da za abin da yiwuwa
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
لكن الله وعليه سلطات تبقى بك شوغبان أن محمد صلى الله عليه وسلم إيالي جنسة تحبنسة gaisuwar Allah ta tabbata gare shi الحمد لله الذي جعل متابعة أوليائه فلاحا وفلاحا
yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sanya biyayyar waliyai ta zama rabauta da kuma gyaruwar zuciya
ومحبتهم وتعظيمهم وامتثال أوامرهم رباحا وتجا- ونجاحا
ومحبتهم وتعظيمهم وامتثال أوامرهم رفاها ونجاها soyayyar waliyai da girmama su da bin umarnin su riba ne tsaba babu asara wani jahan kuma kurkuku zai fita tsaf
والسلامان على سيد الكونين القائل ما معناه
aminci na duniya da na lahira ya tabbata bisa shugaban duniya da lahira wanda ke faɗin abin da ke ɗauke da ma'anarsa بني الإسلام على خمس قواعد
dinin islamu an gina musulunci ala khamsi qawaid abu ka shika shikai biyar الشهادتان
shine shaida wannan guda biyu yani shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wato bawa ya shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah a maqamul islam babu abin nufi da gaskiya sai Allah a maqamul iman babu wani samanni da gaskiya sai Allah a maqamul insan sannan ya tabbatar cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga Allah وإقامة الخمس
bayan nan ya kai da salloli biyar subahi a zahar la'asar da zuba isha'i والصيام
sannan ya azumci ramadan wato ma'anan azumi kamewa daga barin ci da sha da jima'i da matsalar banza a cikin watan ramadan والزكاة
da kuma zakka wato ba da ita ga wanda suka cancanci a basu zakkar
والحج لمن استطاع إليه سبيلا sannan haddanta tsakin Allah ga wanda ya samu ikon tafiya zuwa gare shi yin haka wajibi ne ga mai iko kuma yana kankare zunubi kankani da babba wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim su suka rawaito shi daga a- ainihin Abdullahi dan Umar wanda yake shi ne ya rawai- ya- ya- ya kawo wannan hadisi ya yi hajji sau 60 ya yi umra sau dubu shi Abdullahi bin Umar Allah ya ƙara maka yadda.
ورضي الله عن خليفته على الإطلاق القائل
Yardar Allah mafi girma da tabbata ta khalifan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam alal islaqi a bisa islaqin waliyai baki daya shine maulan mu Sheikh Ahmad bin Muhammad al-Madawi at-Tijani al-Sharif al-Hasani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anna bihi ani wanda yake shi warisi ne Muhammadi a hadisi ya zo manzo Allah ya ce al-ulama warasatul anbiya'i malamai magadan annabawa ne to kowane malami kowane waliyi da gwargwadon gadon da ya yi akwai wanda suke malamai ne akwai wanda suke waliyai a wanda suke magadan annabi nuhu shi ne za ka ga an ce nuhil makani akwai magajin annabi ibrahim shi ne ibrahimiyil makani akwai magajin annabi musa shi ne musawiyil makani akwai magajin annabi isa shi ne isawiyil makani akwai magajin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne muhammadiyil makani sai ta jami'ar sallallahu alaihi ahmadi ne muhammadi magaji ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya tashi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya yi shi da cewa shi khalifa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alal idlaqi yani bila nizain wala shikaki haka raba ɗaya biyu ba jayayya ba musu in ka ga mutum yana jayayya to dama ba malami bane balle ya ga samu wani tak amma waliyan su sun yi tafiya jani khalifan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam alqa'il wanda yake cewa إذا سمعتم مني شيئا فزنوه بميزان الشرع وما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه to wannan bayani kurin ya isa ka hanci a zai jani muhammadin makami ne domin ko wannan bayani da wannan magana da yi wanda ba khalifan annabi ba magajin annabi ba shi faɗi wannan ba an masa tambaya aka ce masa kai ku zabo alaika wai shugaban mu za a iya maka ƙarya kamar da ake ma waliyan ƙarya in suka duka littafi a zo a ƙara wasu abubuwa a ce su suka faɗi ko kuma in suka faɗi magana a zo a canza a juyar da maganar a mai da ita wata manufa daban kai ma za a iya maka haka sai ce na'am kwarai duna za a iya muku sai aka ce to ya za mu yi mu gane idan aka yi maka karya sai ce za ta nufi an ni shay'an aw min ni shay'an fa zunubi ni zani shar'i fa ma wa fa fa kuzu wa ma khala fa turkuhu dan kuka ji an ce na ce ku auna da ma'auni na shari'a idan yayi muwafaqa yayi daidai ku karɓa ku yi aiki da shi kama khalafa abin da ya saba wa shari'a fatruku ku kashi ni yi ba ni na faɗi ba musamman in ya saba shari'a karara ya mamaki kuma bai saba shari'a ba ilimin ka ne da saurin ba dan mutane ma abuta jayayya ne wani yana da ilimin amma ilimin kaɗan ne wani kuma bai da ilimin amma zai tashi su ya auna ya iya gane wannan shari'a ne ko wannan kaza ne ko wannan kaza ne shi ne dalilin da ya sake fatruku ku ce an buzuhu ba za ta yi an buzuhu ku ji hadisi fatar su kuma shi dan akwai maganganu yanzu misali za ta inna sahibi la ta'kuluhu an-nar wa law qatala sabina ruhan idza taba ba'da zalik li'anna qudratu Allah ta'ala fi kulli shay la tazhar amaru nas majalan illa al salatu al-fatih lima ubli za ta ana sayyidul awliya'i kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i la yashrabu waliyyu wa la illa min barina min nas'atil awali min an-nafs duka akwai maganganu irin waɗannan wanda bai da ilimi mai zarfi ba zai iya auna ba sai ce a wannan ma ba sai jiyan ne faɗi kuma shi ya faɗi ne in waɗannan maganganu shi ne kuma yasa ce ko ko ku ne ko ga shi
amma ba yace sai rasulullah ne ce bayan basmala da kalkala da hamdala da sallama bisa shugaban duniya da lahira min katibi ismihi a cikin rasmihi wato wannan wasiƙa daga marubucin sunansa ne a ƙarshen rubutunsa al'adu ibrahim ne radi Allah ta'ala anhu san da rubutu ya rubuta wa kataba ibrahim bin alhaji abdullah tijani ko bi kofi ko bi kaula kuma a wani gari ya rubuta haka to shi ne yake wannan wasiƙa daga marubucin sunansa ne a ƙarshen rubutunsa shine maulana shekul islam da ta'ariful anam الشيخ الحاج ابراهيم بن الشيخ الحاج عبد الله التجاني رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به امين.
إلى كافة أحبابه القائمين بحامينا
yace wannan wasiƙa ina so ta sadu zuwa ga dukkan masoyanmu ko kuma wannan wasiƙa ta sadu zuwa ga dukkan masoyansa alƙa'imina da hamaina wanda suke zaune a wani gari da ake kiransa hamaina
دار والدنا العبر
gidan babanmu mai yawan biyayya ga Allah أحمد كرك shi Ahmadu Karak وأبو بكر بسي da Abubakar Jidai وأخوه محمد da ɗan uwansa Muhammad ومهدنا قوة الشام ومحمد متاع ومحمد مجيكين وغيرهم
da masoyinmu Bajat Sham da Muhammad Matta da Muhammad Majekina wannan baki ɗin mutanen su misalin ne misalin Kaulak wakirin da kuma wani su daga masoya da ɗan uwa da muridai duk inda suke ko a Najeriya ko a Ghana ko a Kamaru ko a Togo ko a Morocco ko a America ko a Ingila ko a London duk inda suke ko ko a ina ne ko a Faransa masoyanmu baki ɗin shi ne ma'anar wakirin da wani waɗannan da muka ambata
كل واحد باسمه وعينه عموما وخصوصا سنوان وغير سنوان
wato kullu wahidin bi ismihi wa ainihi kowanne daga cikin masoyinmu da almajiranmu da ɗan uwa na ambaci sunan kowanne kowanne sai na ambaci sunansa sunansa da babansa ya rasa masa lokacin da aka haife shi wa ainihi da kuma sunansa wanda ubangiji ya sanya masa tun a alamin arwa kowane mutum suna biyu ne da shi sunan da baban ka ya baka shi ake kiran ka da shi a gidanku sunan da ubangiji ya naɗa maka shi mala'iku ke kiran ka da shi shine kaman mumini siddiqi waliyi kubi kardi jami'i gausi annabi manzo wannan sunan ba masu shi ba haka iyayen su sa musu ba Allah ne ya sa musu amma zaidu amru abdullahi abdurrahman abdulkarim wannan suna ne da kira yake sa yayin shi ne shi kuma na ambaci kowa da sunan da ubansa ya sa mishi da sunan da ubangijin ke ba shi ismi wa aini
عموما وخصوصا
sannan umuman ina ambatan kowa da kowa ban ware ba da ƙanana da manya da jahilai da malamai da maza da mata da masu kuɗi da talakawa da sarakuna da bayi da wanda ya isa da wanda ya ganin bai isa ba umumin baki ɗaya kowannen ku na kira shi wato a matsayinsa a yadda yake da masu biyayya ga Allah da masu sabon Allah ko ku sun zanta kuma ke kwantattun bayan Allah a cikin ku sinwanin wanda su dangogin juna wato kamar wanda ke hausawa ko yarabawa ko nufawa ko gwarawa ko larabawa ko turawa ko fulanawa ko barbarawa ko dagwambawa ko manfursawa ko ko musawa ko wani yare daga cikin yarurrukan da suke dinmu to na kira kowa wanda yake dangin juna da kuma wanda ba cikin juna wato dangin juna kamar misali kansiloli kansila ba ɗaya bane akwai kowace anguwa kowane yanki akwai kansilansu da kuma ainihin ciyamomi da kuma ainihin wato a ainihin kwamishinoni da kuma 'yan majalisu da ainihin wato gwamnoni su ne silwani a kaduna akwai gwamna a kano akwai gwamna a katsina akwai gwamna a sakkwato akwai gwamna wannan sulwani mai dangogin juna ne gwamnan kaduna abokin gwamnan katsina ne gwamnan katsina abokin gwamnan kano ne wa gairu sulwani da wanda ba dangogin juna ba kamar shugaban kasa shi shi kaɗai ne kawai misalin su sulwani kamar wanda su abdal ko autad ko akhyar ko nu'aba ko mafatihul kunuz ko rijalul ba'i ko rijalul alamil amfas ko rijalul satin asfal ko rijalul gaibi wannan dangogin juna ne suna da abokai amma akwai saƙiɗin rafraf akwai fardu akwai gautu wannan su kudi ne wa gairu su su ba su da dangogin juna su kuma misali sunwanin kamar idanuwa guda biyu kaga idan dama yana da dan uwa idan hagu kunnan dama yana da aboki kunnan hagu sannan ramin hancin dama yana da aboki ramin hancin hagu hannun dama abokinsa hannun hagu kafar dama a abokinsa kafar hagu sannan wurin fitsari abokinsa wurin bahaya wa kairu sunwan harshe shi kadai ne hankali shi kadai ne zuciya ta kare saboda haka abin da shi yake nufi wanda ya zama a makaminsa yana da kishiya da wanda a makaminsa fardi ne kowa da kowa dai almajiri na ne ko ya kake ina magana da kai shine ma'anar sunwan wa ghairu sunwan wato wanda yake hali yakan bujiro musu da wanda hali ya bujiro musu arbabul ahwal kuma arbabul maqamat
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
shehu radiyallahu anhu yace amincin Allah da rahmarsa da albarkocin sa su tabbata gare ku baki daya waɗanda na amsa umuman wa khususan sunwan wa ghayr sunwan أما الذي مولانا التجاني
wannan wasiƙa duka dai daga Senegal ne daga Kaulak daga Madinatu Kaulak Madinatu Jadid to amma daga madadin Maulana Tijani ne radiyallahu anhu domin ko khalifan sa ne ke magana da ku
من من من السؤال من الله نعم يليه من السؤال من الله تبارك وتعالى
wato bayan wannan gaisuwa da nake muku wato abin da ke ba bayan gaisuwar shi ne ina roƙo daga Allah tabaraka wa ta'ala
أن يصلح أن يصلح أحوالنا وأحوالكم
ina roƙon Allah ijara duniyar mu kuma ijara duniyar ku أحوالنا وأحوالكم ومآلنا ومآلكم ina roƙon Allah ijara duniyar mu da duniyar ku wa ma'alana wa ma'alakum ya jara lahiran mu ya jara lahiran ku ويرزقنا وإياكم حلاوة الإيمان
ina roƙon Allah tabaraka ta'ala ya arzuta mu kuma ya arzuta ku jin daɗin imani jin daɗin imani shine yadda da Allah da yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda da addinin musulunci haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke za ka tamal imani marratu billahi rabban wa bi muhammadin nabiyyan wa bi islami dinan duk wanda ya bi Allah ubangiji shi kaɗai ne ubangijinsa kuma ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabinsa ya yi ta addinin musulunci shine addininsa to zai dinga bin test tsakanin imani a zuciyar shi amma wanda bai san wannan ba ba zai san me ake ce da imani
والصدق في العبودية مع القيام بحقوق الربوبية
sannan ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu kuma ya arzuta ku wato samun gaskiya cikin bautan Allah shine ifradul wijatu ilayhi kada ka fuska zuwa ga Allah domin kullu shay'in halikun illa wajhahu ko wani abu ba shi ya halakakke ne saboda haka wanda ya gane wannan wurin ma ba shi to shine ma'anan gaskiya a cikin bautan Allah
مع القيام بحقوق الربوبية
tare da tsayuwa da haƙƙoƙin rububiyar ubangiji yani lahul hukumu bayan ka gane kullu shay na halikun illa wajahu to sannan kuma ka gane lahul hukumu shine ka tsayi da haƙƙoƙin wato rububiyya kenan
ويكتبنا وإياكم في ديوان أحبائه وأصفيائه
wa yaktubuna ubangiji ya rubuta mu wa iyyakum kuma masoyan mu ya rubuta ku fi diwani ahibba'ihi wa asbiya'ihi a cikin diwanin masoyansa da kuma kan bayinsa
ويتولانا وهو يتولى الصالحين ina roƙon Allah ya jibinci lamarin mu da ku domin shi ne mai jibintan lamarin salihai wato ran Allah sun daɗe man kama da haƙƙin rububi ya fi tawalla umurahu maulahu ala wajen kifaya in mutumin da ya tsayi da haƙƙoƙin rububiyar Allah to ubangiji zai jibinci lamarin sa ta kowace fuska Allah tabaraka ta'ala zai wadatar da shi kuma zai isa masa wato kamar dai sai Ibrahim radiyallahu anhu yana kira ne da babban murya yana cewa inna waliyallahu allazi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin sani majibincin lamari na hakan yana shine wanda ya saukar da alqur'ani shi majibincin lamarin salihai saboda haka wanda ya rike ni ya rike wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike Allah وقال
bayan nan
قد أتاني من عندكم محب الصادق أبو بكر جاجي جزاكم الله عنا خيرا
kada tani hakika ya zo mini min daga wurin ku muhibbu na sadiq masoyin mu mai gaskiya abubakar jaja shine abubakar jaja fa jazakumullahu kullu khairi Allah ya saka muku fa jazakumullahu anna khairan Allah ya saka muku da alkhairi abin da kuka yi mana sun aiko da hadiya sun aiko da hidima shine shehu Allah ne kuka mun ga sako daga wurin masoyin mu abubakar jaja abin da kuka tashi ya kawo mana Allah ya saka muku da alkhairi إلا أني أوتيكم وأوتي نفسي بما وصى الله به الأمم قبلكم ووصاكم به
sai dai ni fa bana daga cikin wanda ake ba hadiya ya yi shiru. a ni ba irin wannan bane ko ne za ka bani sai na biya ma gaskiya yace illa anni sai da cewa ni duk da hadiya da kuka bani usikum ina muku wasiya wa usi nafsi kamar yadda ne wa kaina wasiya bima wasa Allahu bil umam da abin da Allah ya yi wa al'ummatai wasiya da shi qablakum kafin zuwan ku duniya wa wasakum bihi sannan kuma yi muku wasiya da shi bayan kun zo duniya wa huwa taqwallahi fi sirri wal jari shine ku tsoron Allah ciki da waje wannan shine fa'an Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul ma'ida a 131 Allah yana faɗi ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله شنو معنى اوتيكم واوتي نفسي ما وصى الله به الامم قبلكم ووصاكم به وهو تقوى الله في السر والدار حقيقه الله تبارك وتعالى يا وان اكباس للتاهي وصيه كافنكم sannan kuma Allah muku wasiya ku ji tsoron Allah
التقوى هو امتثال الأمر واجتناب النهي
sai radiyallahu anhu yace ko ko san me ake ce tsoron Allah tsoron Allah shine bin umarnin Allah da sunabin nayi da jihanin Allah fi zahir wal batin min haythu yarda min haythu yarda Allah la min haythu yarda al abd bawa ya tsoraci Allah zahiri da batini ko yadda Allah yake so da bawa yake so ba
وآكل المأمورات مراعاة الصلوات الخمس في الجماعة في أوقاتها ما
mafi girman umarni a cikin umarnin Allah baki ɗaya shi ne kula da salloli biyar kuma a zahar la'asar magriba isha'i fil jama'a a cikin jama'a amma ta sunna shi a kusa a cikin lokacin da yake muhtari sannan ma'al muhafazati tare da kiyayewa ala taharatul ma'iyya wato abu sa sarki sarkin kuma na ruwa wanda yake duk wanda da wa matansa zai sadar da shi zuwa ga tsarki wanda yake na gaskiya na hakika na batini wanda ke da wama baya warwarewa amma matakar ta tsarki irin wannan na zahiri to ba za a samu wancan ba
wal ajabu kullul ajabi
mamaki matakar mamaki ya taru liman yantasibu ila Allah wa ila shaykhina tijani da duk mutumin da yake danganta kansa da Allah kuma yake danganta kansa da shi tijani radiyallahu ta'ala anhu wanda yake jagoran mu a Maulana Abdul Abbas radiyallahu ta'ala anhu yace abin mamaki ga mutumin da yake shi na Allah ne kuma shi almajirin shi tijani ne radiyallahu ta'ala anhu wa yaghfalu an salatihi aw an taharatiha abin mamaki kuma kaga ya rabta gabarin sallarsa ko kuma zai sallar amma ba zai karki da babu alola kuma da gangan ya manta man salla da gairar hudu a yi kan fawa kafiru wani ya zubi lafi shi mutumin da ya salla ba da alola ba da gangan ya kafarta sai da haka shi yake abin mamaki matakar abin mamaki ya taru da wanda yake cewa shi na Allah ne kuma tijjani ne da fakila ma yana cewa shi kan saida ne amma ka ga ya rabkana baya sallah baya sallah kuma za yi sallan ba zai sarki ba ko ba zai yi alwala ba wa yatayammamu lis-salati wa yad'i annahu ma'zurun in ga yayi to nama in zai sallah in an masa magana sai ya ce shi yana da uzuri ko ne da lafiya ko yana da zazzabi ko yana kaza ko yana kaza wal uzru la yadumu
sai ya ce bari mu gaya maka uzuri baya dawama sai kullum za ka sallah ba alwala sai kullum sai dai kai taimama ai uzuri baya dawama wala ya ummu qabilatan kuma uzuri baya gane kabila daya sai ana ciwon ido amma ciwon idon nan jarabawa ne kai suke ko kuma ana ciwon kunne amma ciwon kunnen nan hausawa ne kawai suke ko kuma ana ciwon hakori amma ciwon hakorin nan nufawa ne kawai suke ko ba ta ana ciwon kai amma ciwon kan nan fulani ne kawai suke wani uzuri la yi mu kabila sai ba ka za a ce uzuri ya gane kabila ɗaya kawai a ce kawai shi kenan yan faila shi kenan madiyan kuma madiyan namu yara karai ne ka gane wannan harkar da ka sa kan cikin masu rudu masu wasanni wanda ke za su bar ɗari karma ba ma faila za ma su bar musuluncin ma ba ki ɗayansa domin musulunci shi ne ke tabbatar sallah shi ke tabbatar da musulunci akwai abubuwa guda uku duk musulun da baya sallah ba musulmi ba ne duk musulun da baya wazifa a kan ɗari ba ne duk musulun da tarbiyya ya yi suni ya san Allah ba san faila ba ne wannan hukumin ko ina kuka je ku faɗi wannan ba wanda zai jaya sai mara kunya furo duk wanda baya sallah ba musulmi ne duk wanda baya wazifa ba san dalika ba duk wanda ke tarbiya ya san Allah ba ba dan faila ne masoyi ne kawai da yawa mutane masoya ne sai su yi tarbici kuma su shiga cikin ahalin abin ai tarbici da su ko su ba ahalin abin ba to wanda baya sallah bai isa yi magana ba ba musulmi ba ba a magana shari'a kan shi balle faila dole ne sai an shiga musulunci sannan imani sannan ihsani sai shari'a sannan shari'a sannan hakika man la shari'a fa lahu la tariqa fa lahu wa man la tariqa fa lahu hakika fa lahu wanda sai da kishin da lubbu wanda da lubbu da lubbu lubbu wanda sai da ibada da ubudiyya wanda da ubudiyya da ubuda wanda sai da istighfari da salati wanda bai da salati da la ilaha illallah wanda shi da annabi sai da shirki jani wanda sai da shirki jani shi ibrahim
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
shi radiyallahu anhu ya zo nan shi kansa saboda wannan masifa ce babba ita ko dama masifa ita ta mumini abinda ake so sai istirja'i shi ne shi radiyallahu anhu sai ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama a hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man asabatu musibatun qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akhlafa Allah lahu khairan mimma asahu duk mutum da wata masifa ta same shi sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah zai musanya mishi abin da ya rasa din ko kuma abin da same shi sai da ummu salma ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha ce lokacin da mijina abu salama ta ya mutu sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa abdalani Allah bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina fadi sai Allah musan ya min shi sai dan manzo Allah sai na aure shi sai da duk abin da Allah ya rasa duk ka rasa da ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ba ka kan da ya wanda duk ka rasa mata in ka ce inna lillahi wa inna ilaihi sai Allah ba ka mata da ta wanda duk abin da ka rasa a duniya in kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan sai ka samu abin da yake wannan shi yasa lamarin akwai girma ubangijin bayan ma da kansa cewa yayi dukkan halitta ta suna neman yadda ta ne amma kai ni ke neman yadda ta dukkan bayina dukkan halitta ta suna neman yadda ta amma ni ke neman yadda ta wala sawfa yu'ika rabbuka fatarda مرادي مراد الحق والعبد كالقلب وإنا إليه راجعون أي واتو فرينا فيه وشاهدنا تهلكنا فيه به من قال تكون الله كما من شيء فلكم تكون الله دع الله أما وكما كسير فإنا لله تهكنا ببعض العبودية من ثبتت رون العبودية أكمو وإنا إليه راجعون وتعلقنا بقوة الربوبية مرة بعد قرف الربوبية
فتوبوا إلى بارئكم شو يتي يرد الله فتوبوا كتوبة إلى بارئكم إذا محاجنكم مكاجي شيني الخالق سبحانه وتعالى شيني مهلك شي Ubangiji tabaraka wataala fatubu ilayhi ku tuba zuwa gare shi ai farji'u ilayhi ma'ana kenan tuban koma zuwa ga Allah ku ta maraki shi ne bautar san zuciya da ra'ayi ga failaye da suka tsab tarika tijaniya tsab amma kun kawo ra'ayin da san zuciya ku shi ne ce kai dubu labari ku dubu zuwa ga ma'ajin ku ba aka faila take ba ba aka tarika take ba ra'ayin ku ne da san zuciyar ku kun bar bautar ubangiji kun koma bautar san maraki sai daga kowa ya koma zuwa ga Allah ba dubu labari ku dubu zuwa ga ma'ajin ku sai haka ne Musa alaihi salam ya ga mabiyansa lokacin da sa'ir ya zo kawata musu bautar dan maraki to shi ne shehu radiyallahu anhu yake kayawa mabiyansa masoyansa ita ku tuwo zuwa ga makajin ku ku koma ga Allah fasulu anfusakum ku kashe kawunan ku da kubban zikiri a wanda yake azkafin muridin zikiri shi ne takobin muridai kuma zikiri sarki ne dan ya zo sai ya mai da kowa kaskantacci duk wani son zuciya wani shedan wani hawa wani nafsu wata duniya idan la ilaha illallah ya zo cikin zuciya sai ya wa shedan wato sai ya masa sai ya mai da shi kaskantacci kuma sai ya fita shi a zuciya domin zikiri idan ya zo zuciya baya barin komai cewa zai ana lagari kai ne bana son ga wani na إن الملوك إذا ذكروا قرية نفسدها وجعلوا أعزة أهلها أذلة sarakuna idan sun zo gari suna mai da kowa kasance ne manyan mutanen garin za mai da su kasance to shi an ya shiga zuciyarka ya zama sarki ba wazirin sa ba nafsu ba alƙali kan zuciya to ga kuma la ilaha illallah ta zo za ta kasa kasa da su saboda ka shi ne sai ku kashe kawunan ku ta kwabin la ilaha illallah محمد رسول الله saboda zalikum khairun lakum inda darikum wannan shine mafi alkhairi a wurin magajin ubangijin ku wa alaikum qira'atul wazifati ma al-ikhwan sannan bayan nan shi sai na muku wasiya ku da karanta wazifa tare da ƴan uwanku ƴan dariga a azawiya faman tarakaha minkum marratan wahidatan ba'da wusuli kitabina duk mutumin da ya bar wazifa to ɗaya tan bege ya yi ta a zawiya shi da yan uwa ba ta zauna a gida yana yin wazifa sa shi kadai ba da wasu kitabina bayan ya sadu wannan wasiƙa samu ko da karanta to an karanta masa kuma ya ji fa nahnu bura'a'un minhu to ba mu ba shi duk mutumin da ƙara fashi wazifa daga yau bayan ya ji wannan wasiƙar da gangan ba uzuri bai fashin wazifa to talba to uku ba to fa fananu bura'a'un minhu ba mu ba shi ya je ya nemo wani shehu ba mu ba dan mu ba ma wasa da wazifa wata rana ana wazifa sai ji Ali radiyallahu anhu an zo jawara zai gyara kafar sa sai shehu radiyallahu anhu ya jaje kafar sai bai gyara ba ya zauna sai da aka kar da wazifa bayan an koma sai yake tambayar shehu radiyallahu anhu sai shehu na ga mutane da ana wazifa suna gyara zaman su sai kafa ta kai tsari zan gyara na ka sai sai ai kada bai kamar da wanda annabi zai gyara zama ba a ce wanda ke shugaban almajirai na a cikin almajirai na waye kamar sai kuma a ce annan yana zaune ka gyara ka san a ka zauna ka zauna kenan ba ku ba ja da baya shi yasa duk wani abubuwan nan da kake gani mutane su da ra'ayin su ba kai su ke ba wata dariƙa ba ce ba dariƙa ba ce wanda ya san dariƙa da kyau a yau sai ya shiga ɗaki ya yi kuka zan zai rasa wai ko dariƙa tijaniya ce ko ko dariƙa ce sabuwa ne aka kawo ne wai faila ibrahimiyya ce ake ko ta faila ce daban aka sake bawa da ta bayan wafatin shehu sai abubuwan da suka bari ba shi ne ake yi mutane ra'ayinsu kawai suke yi abin da ya musu daɗi shi suke
walaysa minna wa lasna minhu wanda ya bashi wazifa daga yau to ɗaya rak dangan ba wani uzuri walaysa minna baya cikin mu wa lasna minhu mu ma ba ma tare da shi
fa nahnu ma talaka dariqatina illa man amila bima na'malu bihi ma ashabina ana hannu mu dinnan da kake gani kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ga shi tijani ka gani ma salaka dariqa tuna ba wanda zai shiga dariqan mu al-muhammadiyya ahmadiyya ibrahimiyya zatul asrar rabbaniyya illa man amila bima na amalju ba wanda zai shiga cikin wannan dariqa samu mai suna muhammadiyya ahmadiyya ibrahimiyya sai wanda yake aiki da abin da mu muke yin aiki da shi ma ashabina tare da sahabbanmu mu
ولا بد من تجديد التوبة في كل وقت وفي كل مقام مع دوام مراقبة الله
فلا بد كما كوا من تجديد توبة تصاب تتوبة في كل وقت أول لوكتي وفي كل مكان أقول مكاني أو سكا ساجيا ذاك توبة إن كشاجيا كتوبة إن كوزنا كتوبة إن كيسات كتوبة إن كريا كتوبة إن كتوبة كتوبة إن كيسلا كتوبة إن كأزمي كتوبة إن كيزكا كتوبة إن كيهجي كتوبة إن كتوبة ما كتوبة kamar yadda shehu yayi da kansa radiyallahu ta'ala anhu kuna ta bismil ilahi tubtu tubtu tubtu lima fa'altu aw ma qultu tubtu ya rahmanu ya rahim lam tarani fi halati tulim tubtu ya gaffar ya hannan tubtu ya rabbi wa ya mannan tubtu haqiqatan wa kanna tubtu li tawbatan wal yawma hatta tubtu تبت لدى البيت وبين الجبلين والخيل والمشي بين الحلمين تبت لدى الوقوف يا عليم ويا عفو ربي يا كريم أنا وإيه هارب الجبار أنفس يومي أكتب الأبرار خفت وكم ضيعت حق الله وحق خلقه بلا تناهي فاغفر لي ولتتحمل عني فاغفر خطيئتي أزل أزلها مني خفت من الأقوال والأفعال والحركات بل من الأهوال جئت إلى البيت ومسحمت وجئته وجئته وجئته وجئته وجئت ثالثا وقد أخلصت توبتي وأنه للرشد فاسحب النبي التي ترفعني بحق سميع قلت ولا أعود لا أعود ولا يكون غير ما تريد قال اشتياقي للأساج شفت فإنني يومي له أنبت قد خاب سمعي لساني والبصر وخاب كل طرف عما شجر رجعت للإله داري لم أجد هذه من أبد إلى الأزل هل ذاك شيء wannan takan shi ne wani ya gani yake ya tuba daga ɗariƙar tijjaniya Allah ya kiyaye Allah ya kyauta sai ni yanzu ya tuba daga ɗariƙa ajin bala'i suna mutu a cikin insha Allah wannan shi Ibrahim wallahi abin wanda na fara kani na yi dariya har cikin ya kullu wai sai ne kuma daga dalilin Allah ya kyauta sai da ka Allah ya kiyaye mu to irin wannan tuban ake so wanda ya san Allah sosai ba sai yayi zunubi wanda kaga sai yayi zunubi zai tuba ba san Allah bane ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san laifi ba shi laifi ma bai san shi ba shi shekanin zama ya musulunta balle kuma yana shekanin zama ya musulunta so balle kuma ce wani abu tunanin ne shi na bayi amma yana faɗi innahu la yuzanu ala qalbi fa astaghfirullah kullu yawmin sabila wa fi riwayatin la tabara in har manzo Allah yana tuba so yana istighfari so saba'in ko so ɗari kullum ni da kai nawa ya kamata ni wanda ganin mu sabo ne shakan mu sabo fadin mu sabo cin mu sabo jin mu sabo tabawan mu sabo kamawan mu sabo sakawan mu sabo mu ma sabo sabo cikin sabo sai da ka ya kamata mutum ya tuba sosai shi ya tuba ko da yaushe duk abin da ka gani ka tuba duk abin da ya ganka ka tuba duk abin da ka ji ka tuba duk abin da ya ji ka ka tuba wannan sai mutum ya haɗu da shehu sai ya yi kibiya ya gane abin da ake nufi shi yasa ce na tuba daga zance na tuba daga aiki na tuba daga motsi da motsi na da natsuwa ta sun na tuba sarafi ne a ciki fasubu ila barikum fasubu anfusakum shi wanda ya samu kafin nasu ba zai yi wannan tuban ba
مع دوام مراقبة الله sannan bayan kun tuba ɗin ku rika dawwamar da hararo Allah tare da ku
في سائر الأوقات والأنفاس a cikin dukkan lokutan ku da numfashin ku wani ku shi ne ku sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala alaika raqibun wa min qalbika qaribu shi ne ma'anar muraqaba ka sani Allah subhanahu wa ta'ala yana kallon ka duk inda ka shiga ko a gida ko a daji ko a sama ko a ƙasa ko a haske ko a duhu ko a teku ko a kan tudu ubangiji tabaraka ta'ala yana kallon ka sannan ya fita da zuciyarka ya ya ci ka kusa da kai Allah ba Allah ya ci ka kusa da kai ya ci samuwarka kusa da kai kusa da samuwarka kusancin Allah da kai ya fi kusancin ka da kanka kusancin cikin misalci ba ba yadda za a mutunta mutum sai da sarki a kawai amma kusancin baya misaltuwa hankali dai iya kamawa domin ubangiji tabaraka ta'ala na faɗi da kana Allah ala kulli shay'in raqiba ma ta wa asirru qawlakum aw jaru bihi innahu alimun bi zati sudur wa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruhu sannan shi muraqaba ce muraqaba asali ne babbar daga cikin usulul taqwa shine bawa ya sani cewa Allah tabaraka ta'ala yasma'u wa ya'lamu wa yara cewa Allah tabaraka ta'ala yana ji kuma ya sani kuma yana gani alam ya alam da anna Allah yara alam ya alam anna Allah yara shi yanzu ba da sani cewa Allah yana ganin shi to idan wannan ilimi ya fara a zuciya ya shiga cikin zuciya ya yawo ya kewaye ko ina sai ya haifar da kunya sai ya haifar da ganin girman Allah sai ya haifar da sunnoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bawa ya samu muhasaba
عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ko muhasaba yin aiki ne da Annabi sallallahu alaihi wasallama آتوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا wato ku wa kanku hisabi kafin ku mutu ayi muku yana cewa mutu qabla an tamutu wa hasibu anfusakum qabla an tahasabu ku mutu tun kafin ku mutu ku wa kanku hisabi tun kafin ayi muku to wannan muhasabar shi ne abin da ake nema kowa ya lura da shi cikin wannan murakabar
واجتهدوا في السرق في معاملة سيدكم ومولاكم
ku zagi danki a cikin yin gaskiya cikin mu'amala da shugaban majalisun lamarin ku بحيث لا يجد واحدا منكم حيث نهاه wato ta yadda kar ku bari Allah tabaraka ta'ala ya samu ɗayan ku a wurin da ya hana shi zuwa inda Allah ce zai so ya ganka to kar ya ganka a wurin
ولا يفقده حيث أمره wala yufsiduhu kuma Allah ya raba ɗayan ku haifu amarahu inda yace yana so ya ganshi Inda Allah ce yana so ya ganka to in ya duburin ya ganka inda Allah ce yana so ya ganka in ya duburin kar ya ganka وإياكم وملابسة شيء من المحرمات wa iyyakum kashedin ku wa mulabasata shay'un min al-muharramat daga yin cuɗanya da wani abu na daga haramun wanda Allah ya haramta فالحرام يجر إلى النار shi haramun yana jan mai shi zuwa ga wuta وإياكم والقفلة
wa iyyakum wal gaflata ashe ku daga rafkana dan duk mutum ya rafkana dole shi kai ya kama da shi barawo zai yi sata sai gidan da aka rafana matukar an zo barawo ya zo gida ya ga ana kashewa ana kallon tv ana hayaniya yara na wasanni gidan nan ba zai shigo ba amma da ya ji shiru an kashe komai kowa ya kwanta ana mun shari shi kenan sai ya shigo to shekan ma haka in zai shiga zuciya in ya ji zikiri na tashi ba zai shiga ba amma da ya ji shiru sai afka shi kenan sai fasa zuciya ya afka فإن الجهلة أصل كل خطيئة domin rafsana shine asalin kowane saƙo ba a so mutum da farka ya kwanta da gangan wata rana wani bawan Allah ya dawo zai shigo gidansa da yake ɗakin da yake ciki ya kashe wuta ta waje ya hango ɓarawa yana fanta kawai sai ce ta sha Allah bari ɓarawan nan tsorin gora zan masa kawai sai ya kwanta da kari ya bakin ƙarya saboda in ya zo kama shi hannun su ne duk da yana bakin ƙarya ɓarawa ya zo ya tsamci wannan ya tsamci wancan kamun ɓarawa ya gama ya yi bakin da shi ke ne ya tattara ya wuce kawai ya tafi da kayansa duk mutumin da ya kwanta kare kwanta duk musulun da ya haɗu da shi Ibrahim kar ya koma ba ka riga ka faɗa ya tashi ka tashi to kar ka koma in ka ce za ka koma da ganga ka kwashi duk abin da ke zuciyarka na imani ka bar ka fanko
وشهوة وسوء عدد domin rafkana shine asalin dukkan saban Allah shine asalin dukkan sha'awa shine asalin duk wani mummunan ladabi da ka gani rafkana ne ba a sako ba ba a yi rashin ladabi ba sai ka manta Allah da kuma لأن الحق جل وعلا يقول domin Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa أن كتبت له عن أسمائي ألزمته الأدب ومن كتبت له عن كمال ذاتي ألزمته الأدب
mun kasabta lahu an asma'i wanda na yaye masa asirin sunaye na ya gansu alzamtuhu adaba zan lazumta masa yin ladabi abin da gani zaka ga yayi ladabi in ya ga akuya yayi ladabi in ya ga kusa yayi ladabi in ya ga kare yayi ladabi in ya ga arni yayi ladabi in ya ga musulmi yayi ladabi in ya ga kowa ma yayi ladabi in ya ga dutse ma yana nema yayi ladabi in ya ga ciyawa yayi ladabi da dai kamar Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in manzo Allah ya wuce a tabi ce ba zai wuce ba sai ya dauko ruwa ya zuba mata na yanzu wani kawai baya ga wata dabba tana jin yunwa da wuce sai ya tsaya ya bata abinci saboda ne ya riga ya ya san duk abin da ke faruwa a cikin mulkin Allah yana ganin sunayen Allah a cikin komai dan mutum ya san Allah har Allah ya yi masa hijabi to zai rika ganin sunayen Allah a cikin halittar Allah nan ce wannan marwaci ne sai ga almalihu ne sai gane ashe ba shi yana ba hana shi akai ya bayar in ya ga wani mai kyauta ana zuga sai ga almuji sai ga na shi kibarwa ba shi aka yi bayar in ya ga mugu ne ko ta mutane sai ga abbaru ba shi ki fitar da fitar ake ta jikin shi in ya ga annabi mai amfani ana ran shi kana ba shi ki amfana ba bayar da amfanin a cikin wurin shi in ya ga irin kifashin nan da mugayen mutane sai irin na ganin almunshi kuma al-jabbaru al-kabiru al-kafaru sai ka ga baya zagin kowa don yana ganin sunayen Allah a jikin halittar Allah amma wanda bai ganin wannan to shi kenan shi ko ina ma zai iya fada ya kasa kasa da wurin kaman shakka lahu an kama da zati alzamtu wal aqaba duk mutumin da na yayi masa hijabi shi ko na nuna mai asirin zati na ya iya samun ya iya fahimtar wato kullu man alaiha falin ko ba ina ma tawallu fa amma wajhullah to zaka ga shi kuma zai halaka kawai tashi duk mutumin da ya ga zati na sai ya halaka wanda ya ga suna na zai lafi wanda ya ga zati na zai halaka
وعليكم بآداب السلوك ina muku wasiya ku rike ku rike na dubban nan na suluki wato shari'a bayan kun yi jazaba domin suluki baya zuwa sai bayan jazba suluki kafin jazba kitabi ne jazba kafin suluki kamala ne suluki bayan jazba kamala ne mutane da yawa suna rafana da irin wannan kuma babu su sani bane shine dalili sai da zamu kuma da jazaba a cikin gaba gangaruwa kan shari'a an ceto shari'a an yi kaza sai da su da ina su sai sai an yi jazaba ake yin sulutu su ka sani ba haka sai Ibrahim ya faɗi ba mu muka faɗi ba sulutu qabla al-jazbi hijabun hadahu kamalun yin sulutu kafin jazba hijabi ne ina ganin kaga majiji kan kariya sai kamar baka da irin waɗannan mutanen kaɗan ne kawai sai dai da a wata riga su su karbi amma shi ahlul lahi ke ji a zuciya su sun kaya bai san test na imani ba sai dai test na gishiri da magi wallahi ba zai ji ba saboda bai yi jirka ba amma idan yi jirka da ya yi sulushi to za ga ya zama kamilin mutum shi ne ma'anan faɗin na akhdari awwalu ma yajibu ala al-mukallaf tasfihu imanihi thumma ma'rifatu ma yaslu bi fard ainihi ya mu kai kan furin da sallah alaihi ba awwalu ma yajibu ala al-mukallaf farkon abu da ba a sa mutum ba ne mai hankali musulmi shine tasfihu imanihi ke inganta imanin su inganta imani dole sai da kaza imanin da ta jazba shi da ƙarfi don sa shi zai tanyo imani ne shi zai zo daga nan sun ma ma'arifatu ma su bi fara da aini shine suluki din bayan an yi jazba imani ya zo to sai a yi suluki kuma shi ne ma'anar ta'arifu ni kabla an ta'abudu ni kar kai fa ta'abudu ni walam ta'arifu ni sai da ka shi ne shehu rasulullahi ne ce ina muku wasiya ku rike lafiyan nan na suluki wato shari'a wanda yake wato bayan kun samu jazba وقال الشاعر لقد خاب مذنوب فها وتمردا ولم يمكن الطاعة ما نعم الهدى ومن بلغ المطلوب فليسعى شاكرا وإلا فتزمره ناجئ للردى لقد خاب مذنوب شئت مواجهتي لقد خاب مجزون حقيقة مجزون يا تاجي فها وانجي ورقتي bayan ya yi tasfa ya yi maye ya buku hujjiyar mahabba hujjiya ta lafiya ta khabbatul mahabbatul azaliya ko wanda ya shafa ya bugu sai ne wannan in ka mutum ka bugu bai sha bane wanda ya sha ba ba ruwan shi bai sha ya zauna lafiya wanda ya sha ta ba zai san hakikan manzo Allah sai dai Muhammadu dan Abdullahi dan Abdul Muttalib makin Abu Jahl sarkin Abu Bakar sarkin Aliyu da Usmanu sun Abubakar. Sai ya mara hakuri aka jikkata shi amma ba zai san wancan ba sai dai ya san annabin inna la tadi mana hadu ba zai san annabin wa inna kala tadi ila siratul mustaqim. Ka saka shi sha wannan giyar ba. Saboda haka yana da kyau shi ya sha ta. Yace duk wanda sha wannan giyar sannan ya wartsake yace bawo sai sallah sai azumi sai zakka sai haji ka zauna da kowa lafiya to khaba wannan majruhin ya kaɗe sai kamar da domin ya zama saurin hanci da saurin kai sai tijani ya ga mai magana da kira manzo Allah ya ga mai magana da kira ni ma na ga mai magana da kira sai da khaba wannan majruhin ƙarya yake ya kaɗe wannan ne sun ta'ati domin doyar Allah da mala ya saka ta anil huda daga barin shari'a wannan daga matluba duk wanda ya da abin da ke nema shine jazba kaliyarka kokari ya fi shakirin yana mai godiyar Allah shi ne shari'a da hali ya shakirin ya aikata shi suku godiya dan ma'anar shari'a godiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya Isra'il da Miraji Allah ya aiki komai ya ga zati ya kaza ya ga ya ga komai sannan Allah tabaraka ta'ala ya aika komai na shi kamar biyansa sai kawo ya dinga sallah har kafar shi na fara yasu da ya ce ya ya rasulullahi ka huta mana kai ne ba kai bane wanda Allah ba ka zai zuwa da kai ma da Allah ya fice maka abinda za ka abin da sai ce a fala kun abdan shakura Aisha kuma kika ce ban taba yin wani abu ba kuma da zan yi ma Allah ya yafi wanda ne ma Allah ya yafi sai yanzu me zan wa Allah ba gara in masa godiya ba ai wannan sallolin da suke godiya ne sai da ka duk mutumin da ka Allah ka yana ibada yana gode wa Allah ne kuma manzo Allah faɗi al-shukru khairun ni'mati ya shine ka tabbayin ni'ima duk mutum da yake maka ya san Allah kaga baya sallah baya san Allah wallahi sai ya dawo tantirin mahdubi sai in hankali sai ya dawo arni kamin ya mutu shine maganar da kai mutum yara da suna shiga irin wannan hayaniya suna jin kamar bijiya ne sun da fasa maganganun da ya ga dama sai shi ba zai sallah ba shi daji ne shi ba zai kaza ba abin da dama zai in mutum da hattara ba duk wannan maganganun na shi ba wallahi in da hankali ba zai mutu a cikin addinin musulunci ba ma a cikin kar mutane su dinga ganin irin wannan abubuwan wai wasa kana magana kana gani ai hisabi ne mutane mahsufai ne kai ne arifi to ka ci gaba ta bi da abin da kai shi kuma balaga da matluba duk wanda ya samu abin da ake nema kali yasa ke kokari ya ji shakirin yana mai godiya ga Allah shine yayi sallah yi azumi ya fata ya haji wa illa idan ka haka ba tabu ruhi hakika ya daure ruhin ya tafiyar da shi na ga ulin rada kafarkin ma'abuta halaka
وأنتم يا أهل الزامين وكوحن يا كمت عن الهامين وندبك أي كمت عن وسيقا لا ينبغي لكم ba abin da kamata gare ku إلا أن تكونوا كأهل كوفي sai dai ku zama kamar mutanen kofi وآل إبا جكين da mutanen ɗaya da kini وآل إبا جيدسين da mutanen ɗaya da jaidifin من الاستقبال بالله برب كل ما سواه domin ko mutanen kofi da mutanen ɗaya da kini da mutanen ɗaya da jaidifin ba su da komai sai Allah sun shagalta da Allah da rabbi kullu ma siwahu sun watsar da duk abin da ba Allah ba wa tawasau bi sabr ku yi wa junan kosiya da hakuri وتهابوا تسودونا وتهابوا تهدشوكوا وتزاوروا تزيرتجونا سود الله وتناغلوا من تيمكم جونا وتجالسوا تزنق الزمن تكيوا كنا زمان جونا لله لله لا تسودونا sun cikin Allah don Allah saboda Allah ku haɗa kai cikin Allah don Allah saboda Allah ku ziyarci juna cikin Allah dan Allah saboda Allah ku taimaki juna cikin Allah dan Allah saboda Allah ku dinga zama da juna cikin Allah dan Allah saboda Allah cikin wannan zaman ta an rasa shi yanzu kaga yan dariƙa yan baila an zauna amma ba wanda zai kawo wani magana na manzo Allah sallallahu alaihi wanda kowa zai na tsubu ya ji ko kuma ne kawo wata magana ta shehu Janar Jallari wanda kowa zai zauna ya na ya ji ko wata magana ta shehu Ibrahim wanda kowa zai zauna ya na ya ji sai duk abin da yake ba shi bane dalilin taruwa duk mutum da za ku haɗu da shi ku tattauna akan wani abu to wannan abin shi haɗa ku kuma akan wannan za ku tashi ranar alkiyama shi ya sa shehu ya faɗi radiyallahu anhu ku so juna cikin Allah dan Allah saboda Allah kuma ku tattauna da juna cikin Allah saboda Allah وتعاونوا وتمسجون على البر ومساعدين الله والتقوى وشكران الله واذكروا الله وأنفس الله كثيرا بيوا لعلكم تفلحون فوقوا فاموا قربوا kalku wasa da zikiri ai zikiri sosai sai ka ji kunya rike tarbita sai da cewa ai ana waji ya ce shi Ibrahim kaza ba ya rike tarbi sai kaza ba abin da ne ka ko shi Ibrahim ya rike tarbi sai ki tarbi dan yana muka maganan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin tunanin laifi ban yi laifi amma da istighfari ko dari to yanzu ko annabi ba istighfari ba za ta ba to za ta annabi istighfari ba ta ba ta ba sai irin shi ne Allah ta nashi Ibrahim sai imin sabbin sa hannu sai amma shi kullu ko kun shi duk da zan za ka tabbata sa hannu hakan ka ga tare da ka ce kar kuwa riki sai da ka kowannen ku ya rike sarbin ku ya rike yawan zikiri da yawan zuci a koda yaushe ku an fusa kun ku kiyaye launan ku
wa ahlikum naran ku kiyaye iyalan ku daga barin shiga wuta ala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hiya an taqulu yadda za ku ku kiyaye kanku da iyalan ku daga barin wuta shine ku dinga cewa ya ahlahu salatukum salatukum ya ahlahu salatukum salatukum ya ahlahu siyamakum siyamakum يا أهله ظهوركم يا أهله مسكينكم Daga Allah sallallahu alaihi wasallam yadda layi ku hana iyalanku daga barin shiga wuta shine ku ringa cewa ya ku iyalai na ku tashi ku sallah ku tashi ku sallah lokacin sallah kar ka je masallaci ka kare ka shiga ka ce me kuke ne ku sallah ku fita ku sallah ku je ku yi alwala sannan dan azumi ka tashi da asuba za ka sauka tashi ku tashi ku sahur ku tashi ku azumi ya ala ya ku iyalai na tsahurakum tsahurakum ku tashi ku sarki ku tashi ku alula ya alawu miskinakum ya ku iyalaina kuna jin almajiri yana allazi ya yi ba wanda ake wani abu ku kira shi ku bashi kun aloma ku kire iyalan ku haka
aw kama qala kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗi bari qala Allah ta'ala hakika Allah madaukakin sarki ya faɗa وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا حاجة للتقوى
ka umurci iyalanka da yin sallah wasabir alaiha kai ma ka hakurta da kanka akan yin ta la nasaluka rizqa ba za mu tambaye ka arziki ba nanu narzuka kai mu ne muke arziki ka al'aqibatu kuma kyakkyawan karshe littaqwa tana ga tsoron Allah
wa'lamu annakum yalzumukum hamdullahi ku sani ku mutanen wato a a ɗaiba ɗaiba mutanen hamaina ku sani yalzamu ku hamdulillahi dolan ku ne ku gode Allah da shukrihi ko dinga yin aiki da zai nuna godiyan Allah har ku gode Allah da harshe har ku gode Allah da gaban haythu ja'alakum min as-salihin al-awwalin abin da yasa na ce ku gode wa Allah harshen ku daga farkon ku domin Allah ya sanya ku min as-sabiqin al-awwalina daga cikin magabata na farko min ali hadhihi al-faydati daga ma'abota wannan faila tun mutane ba su sanni ba san faila ba ko kuka sallama ne kuka bi ni
lakin la taq'udu wa la tamilu ila ar-rahati sai dai zan ba ku shawara la taq'udu kar ku zauna wala tamilu ila ar-rahati kar ku miƙe haka ku ce za ku huta fa inna min wara'ikum qauman ataw ba'dakum domin cewa bayan ku akwai waɗansu jama'a daga Najeriya ha sau sun zo ba da kun bayan ku
in ka atkum wa tafakum idan kuka zauna kuka da kokarin ku ada'i huquqi maulakum a cikin bayar da haƙƙoƙin majalisun lamarin ku ubangijin ku huququkum wannan mutanen suna da gaggawa suna da sauri suna da kuzari suna da himma ba sauki mutanen Najeriya yanzu ku kun yanzu ba ku ku ba wuce ku yanzu saboda ƙarshe ma sai shi ya ce to shi failar tashi ma headquarter ta tana Najeriya tana tana Kano Kano li ahibbatin wa Kano ahli daki wa dinin Kano ahli Kano jazahumur rahmanu khairul jazai fa humul itwalu karshen mumin to tijani wa karfu akhirin kumsani kaga ce Kano ana nufin dukkan shehu na Najeriya ba shi da ba wai karka takaita abun dan babba ya faɗi magana akwai abin da yake cikin da masoyi yake kada sai shi ba faɗi ganin su ba amma mace a inu ba akwai wani yana nan sai an tara mutum dubu a Kano ba sai nauyin shi a faila ba Allah lamarin Allah yana da ban tsoro saboda haka faila da shi yake wa zalika wal iyaz billah dan kuka haka wal iyaz billah muna neman tsari da Allah wa gayatul kufran wannan shine gayar fara a ce ka riga mutum tafiya amma ya riga ka zuwa wannan kuskure har ina ta riga mutum tafiya amma ya riga ka zuwa kamar yadda waliyai suka hari shehu ya musu haka shehu ya faɗi ai hutu mamada hutu mamada wa in tasabaqa ar-rijalu sabqa sabilu kulli al-awliya wal ulama
haythu bikum min as-sadiqin al-awwalin abin da yasa nace ku bar da Allah harshen ku da kafaran ku domin Allah ya san ya kuma sadiqin al-awwalina daga cikin mata na farko in ali hadhihi al-faydati daga ma'abota wannan faila tun mutane ba su sanni ba su san faila ba ko kuka sallama ne suka ci
lakin la taqudu wa la tamilu ila ar-rahati sai zan ba ku shawara la taqudu kar ku zauna ولا تميلوا إلى الراد خلق ميك كفا تكذا كهوشا فإن من ورائكم قوما أتوا بعدكم ومن سوى أبايوكم أبايوكم جماعة جناجية أتوا من بعدكم بايوكم وإن قعدتم وتقاصرتم إن كزونا كتوكرنكم أداء حقوق مولاكم a cikin bayar da haƙoƙin majalisun lamarin ku ubangijin ku. Wannan mutanen suna da gaggawa, suna da sauri, suna da kuzari, suna da himma, ba sauƙi. Mutanen Najeriya, yan bi ku kuma yanzu sa fito ku, sa wuce ku yanzu. Saboda ƙarshe ma sun ce wuce ku shi fa'ilar tashi ma herkwata sa tana Najeriya. Tana tana Kano. كانوا لي حلفة وكانوا أهل الهاجر ودين الكامل أهل كانوا جزاهم الرحمن خير الجزاء فهم الإسلام قد شربوا من تحت التجان وقد فرقوا تحت الإنسان أنا أنت كانوا أنا نبي محمد من شيخ نيجيريا باكي ba wai kada ka kai ta aure dan ba ka faɗi magana akwai abin da ke nufi kamar su kada sai shi a faɗi ganin su kuma mamaki in ka kuma wani yana nan an tara mutum dubu a Kano ba ke nan shi a faila ba. Allah! Lamarin Allah yana da ban tsoro. Saboda haka, dukkan faila da shi
Wa zalika wal iyazu billah.
Idan kuka yi haka, wal iyazu billah muna neman tsari da Allah.
Wa gayatul khusran.
wannan shi ne gayar asara a ce ka riga mutum tafiya amma ya riga ka zuwa wannan kuskure har ina ka riga mutum tafiya amma ya riga ka zuwa kamar yadda waliyai suka bari shehu ya musu haka ya faɗi yayi akuri kaman maza abu kaman baka wa in tasabaqa rijalu baka sabilu kullum awliya wal ulama كل المراد مفردا وعلما لا أجز لا تحل يا دنيا تا دليلني وتحسيني akwai wani yadda sun muke tuntuni sun tuni suka mutu na zai aka haife ni na taso na rarrafa na ninke na tashi na ce ina zuba aka kashe mutu na biyu na hango su na sadda su na wuce su na fito musu
kaga ƙarshen yin suke nan ko ko ko sunan ka zama Muhammad ibn Abdul Ma'arif ka saurara kan ga daga Ibrahim yayi ni ke waye kai ku ahlan wa sahlan ayyuhal kalam duku duku ne halin da kalam fa ka annaka ibrahim aw hakan da yake biya na kullaji ha kalam
لأن الإزدياد في الترقي في كل لحظة مطلوب domin neman kari a cikin tarafi cikin kowane kiftawar ido cikin kowane sakan matlobin abin nema ne ko da yaushe mutum ya dinga tarafi cikin duk numfashi cikin duk sakan cikin duk motsi abin nema ne kar mutum ya ce a tun da na rufe na gari ne a ta neman kari domin harshen muridi da hali kullum yana cewa halmin mazid sai da ana tafiya ana gudu ana halin mazid shi ibrahim na cewa wala daina mazid wala daina mazid wala daina mazid sai kana halin mazid akwai kari sai yana akwai kari da a wurin mu akwai kari da a wurin mu muje zuwa akwai kari to wa alaikum bi amir zawiyatukum kuna muku wasiya ku shigara ya zawiyoyinku kamatin kamshi wata zai kamatin kamshi da kallori biyar a azan na aka ba shayi وساعة الوظيفة وكم دراية زاوية كراتين وظيفة مع تأمير الأوقات للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة فاته لما أغلق sannan bayan nan dukkan masoyanmu ina saya musu bayan sun kiyaye sallah sun kiyaye wazifa sun ga raya lokutan da karatun salatul fatiha da ma'aikata shi ne yawan salati da manzo Allah sallama da salatul fatiha da ma'aikata haka zauna ka ce a su ai wayannan sun rafsanannu ne ba wanda ya rike tafi niwa ka bari yin shiru rabu da su ka tarbi kawai ba mamaki mazaunin kuma ake so in ka ɗan yi gulma sai ka ɗan kwajja sai to sai manzo Allah sa baki sama an yi gulma an yi ƙarya an yi shirme an yi sai ba a kwajja ba sai da ka rike tafi an ɗan gaji ba ko ya za a kwajja ko da ga an samu sauki فمن فعل ذلك فقد قال خوفا عظيما والسلام shi Ibrahim radiyallahu anhu ce man fa'ala zalika shi wanda ya aikata haka ko wannan fata ko riƙi yana yi fakar faza hakika ya rabaita fawzan azima wato mai girma salam na baku lafiya wa kataba ali shi sai sunan hasan a ama alibin wata lafiya ya ce wa tisa wa arba'ina hijiriya shekara ta dubu da ɗari uku da arba'in da tara yau shekara nawa kenan shekara tamanin shida yin wannan wasiƙa yau shekara tamanin shida ya rabu ya rabu ya rabu ya kashe fa kun mujifan lana ya wahid la ahad ya qurru ya rutu ya aini muradi akal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu ajib haydan wa farris karabahu abadan يا من لا شريع له حقا ولا يكن أنت البياض لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له شريك فرق في أمة خير الخلق كم هم ولا يناله نفس ولا حسد المنتبه المنتبه المختار سيدنا محمد الطاهر الالحاد يا عمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد الال يا قائد سند
akwai ko da yake wannan ba tambaya ba ne akwai cewa ya yi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya sheku dan Allah dan albarkacin Sheikh Ahmad Abdul Fatih kaimin tajdidin wurdin dariƙa da sauran abubuwan da ke hannunmu Allah ya tsara lafiya. Wannan kuma ya ce Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu zuwa da shehu Allah ya ƙara ma yarda hali ina so shehu ya yi min bayani akan tarihin shehu Muhammad Labar. Sai wannan sanarwa ne an akwai mai karfin harita ya matso kusa
haritar tijjaniya an shiga ba a ta ba haɗa da wata shiga ba a zuwa ziyarar wani wali ne rai kuma ce sai annaba da sabbai ke tijjana ba amma duk waliyan duniya ana girmama tsohon kira sunan su za ta shirar radiyallahu ta'ala anhum sannan ba a shan taba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan warin ana girmama iyaye ba a yi musu rashin kunya ana kula da sallah akan lokaci cikin jama'a sunna ba a karanta jawar su kamar sai da sarki da alola ba ya kan abu hawa ana son shi su ja na ba a dina har ba a cikin mutane zance ko aiki kai ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وقدر المجاري العظيم na baka ɗarikar tijjaniya da izinin shi tijjani ka karba ka karba ka karba sanadi na daga sayyidi muhammad al-arabi daga maulana sheikh ahmad ali abul fati daga maulana sheikh ibrahim radiyallahu ta'ala anhu daga sayyidi ahmad al-khairi daga sayyidi ahmad al-abdalawi daga sayyidi ali tumasini daga sayyidi daga daga sheikh tijjani radiyallahu ta'ala anhu daga sayyidi al-wujudi sallallahu alaihi wasallam daga Allah tabaraka wa ta'ala a inda yake fa'auha da abdi fa'auha da sharadin an shiga fatiha ba a haɗa wata gari ba a zuwa ziyarar wani wani ne rai kuma sai sai annabar safar sai shi kana ba a kan ba ana kira mu iyaye ana kula da sallah ba a karanta jawara sai da sarki a lola karba karba karba innal ladina yubayyi'una ka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakara fa innama yamkutu ala nafsihi wa man fa'ala ma ahada alayhi Allah fa huwa shadrun azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله. إيه فكانت التجديد في عينيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم على آله وقبل الدار العظيم تتبعكم طريقة التجاني يعني إن مولانا الشيخ عمرو بن محمد التجاني الشريف الحسني الله ينفعنا وإياكم بها ويجعلنا وإياكم من حافظة أصحاب الشيخ فضله ومنه وكرمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين tarihin shi malam Muhammad Labar abinda na sani shi aka kaice kawai wanda ya ishe ka falala shehin mu shi malam Umar Sanda radiyallahu ta'ala anhu yana cewa shehin mu ne shehin mu ne shi malam Muhammad Labar a lokacin da shehu Ibrahim ya zo radiyallahu anhu lokacin da za a wuce Zaria an tsaya a Labar sai da ya fito aka tsaki hanya shehu Ibrahim ya dube shi aka yi addu'a sannan shehu ya wuce zaria sannan daga baya aka zo a kaduna bane kwarai da gaske yana daga cikin manyan shehunne a cikin wannan garin nan garin wannan kaduna shi malam muhammadu labar shi malam muhammadu bandu shi malam hassan siraj shi malam anwar siraj shi malam musa sayu wanda ke fata din nan dai suna cikin manya shi shi malam umar sanda radiyallahu ta'ala an jami'i manya ne kwarai a cikin shi wannan garin nan wanda ta amfani da mutane cikin riga da faida subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Kudan uwa kar a manta dai yau Juma'a